فاته الماء بالغرفات لما سبقنا بالعفو والهادي الى صراطه المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا همة الشيخ نزل لنا بهذا المنظر ولتعطني بنظرة تأتي لنا بسبب بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بدر الدين تركش لا تسمع لا تسمع فتوى شخص في القوم إلا بعد تحقيقه لاصطلاحاتهم ومعرفته لحقائق ألفاظهم la tusma'u fatawa shakhsin ba ajin fatawa ta wani mutum bil qaumi cikin magana su faye haka aiki da magana shi da fatawar shi illa ba da tahqiqi sai bayan tabbatarwa ta da sani listilahatihim da istilahuwan su faye wa ma'arifatihi da sanin shi da haqa'iqi alfazun da haqiqun lafuzzansu kama la ta saba fatawar usuli wannan harbin fiƙi kamar da yake ba aji fatawar mai ilimin usul da ilimin sahau ba aji a aiki da fatawar da ba fiƙi a cikin fiƙi ta ƙalilan lahu ana mai rataya da shi illa ba da arzi sai bayan bijiro da fatawa ta yi ala haƙa'iƙin kitabi wa sunna a gitta shi kan shi mai fatawar nan ya zama ya san haƙiƙun ƙur'ani da sunna wa ma'arifatihi da jarraba shi da sanin shi ƙwarewar shi da sanin shi fi usulul fiqhi da ga shi usulul fiqhi din nan da adam ya hadati ba aiki da fatawar shi usuli da nahawi fiqhu saboda rashin kewayewa ta wa itiqadihi bi zalika da kyautatawa ta ga shi fiqhu din usul ya iya da nahawu ba fiqhu ba to sai an san hatta fiqhun ya sani sannan sai aiki da fatawar da zai bayar yanzu ilimin nahawu wal usul saboda ilimin nahawu da ilimin usul inna ma huwa alatun li tahqiqil ila annahu ma ilmu ala ce wadda aka tabbatar da fahimtar fiqhu da ita ba wai su ne ainihin fikirun ba to dan yana da ala da sai an bincika ya san fikirun wanda yake an samu da kitabu wa sunna in an gaya shi ma ya san shi to sai a aiki da fatawati bayan fa'ala don kodo gaba da fatawa cikin fito da yana usuli ko na hawi faƙar dalla ya ɓace wa adalla ya fatar da wanda ya riko da magana ta وكذلك من لا معرفة له بإصلاح القول haka wanda yake komi ilimi ne amma bai da sani da istilahin sufaye fa inda shi za su miya kaulahu in ya ji maganar su min ghairi ta haƙiƙin da maƙasidin ba da tabbatar da abun da suka nuhi da maganganun su ba wa ma da fatifa hawa isharatihim ba da sanin haƙiƙanin abun da aka isharar su ba to in ya ji ittahamahum sai ya tuhumce su da abin da suke ba bai da gaskiya ko bai da dangantaka da su sai ya yanke musu hukunci to zai kawo misali ya ce da annahu domin shi wanda bai san islahin sufaye ba za sami a ƙaunar in ji zancen sufaye suna cewa haƙiƙatun taubati abinda a haƙiƙar tuba hiya tawbatu min at-tawbati shine ka tuba daga tubar da kai ha to ka tuba ka bari kuma sai ka tuba daga bari ni kai kenan ka koma haka zai fahimta saboda bai san me suka yi ka tuba daga tubar da kai a in ka tuba kaga kayi kokari kai kai to kaga tuba ba ta ba to ka tuba daga ganin cewa kokarinka ne kamar da lamari ga Allah shine tuba daga tuba in mutum na ya tuba har ya ga ya tuba to ya kama wanda ya mutu ne in ya ce na mutu ko ba mutu ba haka sai bai tashi shi ƙara mutu dan in ya mutu bai cewa ya mutu to haka wanda ya tuba tsakani da Allah ya bar ganin komi sai Allah shi ne tuba ta gaskiya la haula lahu wala quwwata yana ganin kokari ne ya ko Allah ma bai gani ba shi ya makai ne zaka nan ka tuba ka ba komi kuma ka tuba daga ganin kokarin ka ne shi ne at-tauba da tawbati hakikatu tawbata hakika tuba hiya tawbatu min at-tawbati ne tuba daga tubar da kai to in wanda bai san islam su bai ji da yanda hu yunkiru zalika zai musu wanne ya ce to ai mutum ya tuba ya bari kuma sai ya tuba daga bari to wanda ya tuba daga bari ya koma aikata a kenan sai ya ce ba su yi daidai ba nan ku sha bai fahimta ba fa yannahu idza arafa anna muradahum bi zalika shi in ya san doyin su da tuba daga tuba shine ittihamu anfusihim abin da suka nuhi su tuhumci kawunan su ni ikhlasin tawbati cikin tsarkake tuba saboda Allah waruyatuha da ganinta waruyatuha ganinta raj'un an inkari komawa ne daga murwa waruyatuha da ganin tuba to in ya zaka na raja sai ya koma an inkarihi daga barin musu da yake musu ya gane cewa sun tuba kuma sun daina ganin kokarinsu daga tuban nan kuma sun yi ta ne saboda Allah sun ba su maganin sun yi wani kokari wazo min zalika mafi girma daga waccan magana wadda wadda bai san manufarsu ba zai kahirta su ma ya kashe su ko ya ce a kashe su kwarumce da su ba ya ga yi arrabu abdun wal abdu rabbun arrabu ubangiji abdun ya zama bawa wal abdu bawa rabu ya zama ubangiji haka ne ai kafirai ne sun ce ma Allah bawa sun ce ma bawa ubangiji sun zama kafirai sai ba da fatawa a kashe su wai za sami haza man la zauka lahu wanda bai da zaukin su fa in ya ji wannan magana amara da qatl qa'ilihi wa dhabihi zai horo da a kashe mai cewa haka dan a yanka shi wai dan kariya ga tauhidi wai za a rafa muradahun bi zalika amma in ya san abun nufi da wannan magana suna nuhin ne an abda shi bawa ya zaba da nafsahu li maulawa in ya ba da kai ne ga ubangiji ne ga baki daya ya san bai da wani abu wanda zai yi dan kai dai wafa na fi marzati ya ƙare cikin yadda Allah subhanahu wata'ala wa gaba bi shuhudihi an shuhudi nafsihi ya faku daga ganin kanshi ko wani abu ya faku daga wannan saboda shuhudi na ubangiji subhanahu wata'ala to mallaka sai Allah ba shi mulkin mulkan kabira mulki mai girma waje al'amur biyadi sai Allah ya sa lamarin da shi Allah ka yi sai ya biyo ga hannun shi wannan waliyi to ga zahiri waye yi waliyi to ga hakika waye yi Allah to in ya ce ni ka yi ƙarya yi to amma da ya ce maka ni ka yi waya ka bi Allah zai ka ce ce maka ni ai kai ka san wannan ba ruwanka da shi Allah ya sa taimako ya ta hannun wannan kamar da shi ka cewa in kana da bukata ga wani ka zo kai addu'a to yan bukatar ta biya babu dangantaka tsakanin biyan bukatar ka da alhajin da ka sa buri ga ya biya ma bukata wanda kun bukatar ta biyu wata wuri ne a'a Allah ya yi maka abu ne ya biya bukatar kuma ya biya ta inda kaka so daɗi biyu kenan ka samu abin da haka so kuma wanda haka so a ce na kirki ne mai amfanin ka ya amfani ya ce amma da za ka roƙi Allah ba kana kallon kowa ba sai Allah bukatar za ta biyo ko nan ko wani wuri da haka in kana da bukata ko da ga mutum mai da zuciyarka da himmaka ga Allah kawai roƙi Allah shi Allah shi ya sai za ta biyo in ta biyo ta wurin wannan ƙoƙo in ma ta biyo ta wurin duk ƙoƙo faruwa na hatta inda hu idza qala shay kun har sai Allah ya zama yayi mishi baiwar da yake inda yace abun zamo kana sai ya zamo litakawinil mukawwini ta'ala saboda tabbatarwa da yin shi Allah mai yi ba shi kai ba Allah kai ba hadisi ya ce da yawa wanda yake abin kyama mai dauda mai gashi wanda ya zo ko a ture shi aka yi ba a sanin ya zo ko bai zo ba amma in yi rantsuwa allah bai kunya tashi ba mai hankali ba ko mahaukata da ganin mutane ko wanda ya ce ba a yi ba a yi ko wanda ya ce sai an yi sai an yi allah bai kunya tashi to kaga shi ka yi allah ka yi ko nan gara ana ce muna an yi wani gobe da nisa wani ya taka shi ba daidai ba ya ce to ka je kai wasici goyi mutuwa za kai ya ce allah ɗaya haka ya ce ga mutuwan banza allah haka wasa da shi to shi zai kashe ka allah kuma yan mutu ah to gobe da nisa a wasa tun allah ya yarda sai haka wasa da allah muna gana ka ce allah ɗaya haka to allah da ka sani shi zai kashe ka kuma ya kashe shi to kaga allah kai ba shi wannan kuma ko shi da ya ce gobe mutuwa za kai yana nufin Allah ya mallaka mai in yi karanta kaza ko in yi kaza shi kenan mutuwa za a tabbata ya san Allah ka shiwa ba shi da kama kada shehu na jili radiyallahu anhu duwan shehu na abubakar jilani ya ce wa amri bi amrin lahi yan kultu kun ya kun sai ce wa kullum bi amrin lahi fa hakun bi kudrati ya ce al'amari na yanzu ya kasance tare da al'amarin Allah duk al'amari na to na Allah ne in kulku kun ya kun in na ce abu ya zamo zai zamo sai ce amma wa kullum bi amrillah duk abin da nake yi cewa ya zamo ya zamo yana zamowa ne da horon Allah da al'amarin Allah ba yi na bane yin Allah ne amma in na ce ayi Allah yi ya kai ba hakun kai hukunci bi kudurati da kudurata ta kudurati ai in ba haɗu da kudurar Allah babu ta to da haka muna maganar Allah ya yarda da shi kawai Allah ya yarda da ni ni ne khalifa Allah bayan ƙasa kuma duk abin da nace Allah ya yi ya kai wa kana imamul haramain radiyallahu anhu yaqulu ya zama yana cewa law qila lana da an ce muna fassilu lana ma ya kata ditta kafira ku bambanta muna ku yi mana bayani dalla dalla ga abun da ka hukunta kafir ta wani wa yu'addi ila tadlil ya kai zuwa ga fatar da mai wannan abu an ibara ta kawai daga ibarar sufaye aka ba shi bane limamin makka da madina limamin makka da madina ya san sufanci tunda bai sani ba bai sani ba fatin shi la yubi wanda ba ya da in yace zai ba karaya ne tunda ba su biyu bane dan kaje ka da imamin makka to sai ni bai sani ba jahili ne ga wannan fannin to da an ce mun haka da kulna sai mu ce haza dama un fi gairi makba wannan kwadayi ne inda ba wurin kwadayin samun abu ba da yana da imamin haramai ba lalle bane ya zama ya san sufanci balantana a yi aiki da hukuncin shi bayannahu amrun ba'idul madara shi sufanci al'amari ne mai nisan mariska wa'arul masla wanda yake mai wuyan mashiga yumaddu ana ƙara shi min tayyari buhuru tawhid daga gulbin ta Allah subhanahu wata'ala nan suka samu madadin su wanda kuma bai san bashayarsu ba ƙarya ne ya ce zai kutsa ciki shi ba da hukunci wanda lamin ilman bini hayatin haƙa'iƙi lamme ta hassal minar ta kafi da alawar zai duk wanda bai kewaye ilimi da kai matuƙa haƙiƙu ba to ba zai tabbata a kan tabbas ba daga kafirta wani tunda ba kafirta wani sai da allah ya ce ko annabi ya ce amma ina ganin to bai kayarta mutum allah ɗaya ka cewa kaza kafirci ne ko maza allah su da su ba to kai da baka kewa da shari'a allah duka ba da hadisan maza allah duka ba ina kai ina kafirta wani babu hujja ba ka da dama baya kuru to wanda yake kafirta wani bai kewaye da hakikan makwarar hakikun ilimin shari'a duka ba waya kuna sai ya zama ka ba isin an hatafihi bi zulbi kamar mai tono mutuwa ta da kafa ta akwai a ce an ka ɗaure ko rago za a yanki aka yi bi ɗauka aka yi bi ɗauka ba a samu to tunda ba a samu a kwance sai an ka fara kwance kafa guda madadin ta bari a kwance kai ta shura wurin shure shure sai ga ƙasa ta abu ta tono a ƙarƙashin ƙasa duk ta yi tsatsa haka sai a ce ku bai da kafa guda sai a daure a ta a ta a wasa wuka sai a zo a yanke ta to da haka shi ya ce kafirta sufi sai ya ce kafiri ne to hadisi ya ce dole cin dan uwa ne ya kafir fakar ba a biya a haduma dole cin dan uwa ne kafiri kalman za ta tayi zuwa wanda kace ma kafiri in ta iska shi ba kafiri bin sai ta dawo ma kai da kace mai kai ka zama kafiri kaga ya ce kafir ta wani ya kafir ta kai ne ya zamo kamar mai binciko mai tono wuka ko mutuwa da kawata aw ka mutalakin annara an nafsihi bi amri ko ko wanda zai sa hanci ne ya kare wuta bai katta kone shi to hanci ne ba nashi bane Allah ta ya kare huska wa wuta zai kare sai ta kone shi ga baki daya yanzu rubba ma arada ta kafira gairihi da yawa zai nuhin kafirta wani fa ya kawo sahamu fi nahari sai kibiya ta ta fada shi ne kashe kai ne وكان النووي رضي الله عنه يقول أزمنا cewa inna Allah kada dawo da ya abul karamati Allah ya ba waliye ne karama abinda aka karama shine abinda zai zo ya saba ma al'adar da an ka saba gani inda kirarin cewa annabi ne ta zama mu'jiza in ba kirarin annabta ta zama karama in ma ba musulmi ba ne ta zama istidraji abubuwan da kafirai ke yi ai kaga ya saba al'ada a ce kowa ya shiga mota a kukulle kofa an kukulle a ce to a tada ac saboda zahi haka da ac kaga a kai an ce a shiga a kulle ko ɗaki aka ce a shiga a kulle ba kulle taga saboda zahi ku tada ac haka wanda abu abu da wanda yake hankali bai doka te ko a ce za a tashi a ce makka a yi sallah a dawo awa hudu an kai makka da in mutum zaya makka sai a ban kwana ana kuka yana kuka sai dai yawancin rai yanzu ko sai ka ce kai sallah ka dawo ka da sauransu ga telefon ga wannan bakifon muna magana da shi duk wannan duk istidraji ne to in malami ya yi musulmi to ya zamo karama in annabi ya zama mu'jiza amma duka da mu'jizar da karama istidraji wa kai Allah kai ya ce allah ya ba waliye ne karamomi allati ya faɗin mu'jiza wadda yake ta karama reshe ne daga mu'jiza ta annaba ta nan da aka ce al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annaba bala budda an yuɗe min al'ibadati ma yu'jizu anhu fuqulul ulama tun haka ne ku haka lallai Allah ya ba su abun da kabuwa ya kararran malamai na ibarori su yi magana tun da karama ce ba wanda ba su ba zai galibi su kuma yi ba fadalan an gare ko kararran malamai abin ya buwaye su balle wanda ba su ba li'annahum domin su waliyai waɗanda Allah ya ba karamomi yastamiduna min madadillahi ta'ala wa rasulihi suna neman ƙari ne daga ƙari ƙari madadin Allah ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace bala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati an jazaa rai bata san abinda an ka koyo musu ba na sanyi idanu dan sakamako ga aikin da suke wa Allah kharabu lillahi min anfusihim awa'id sun keta al'adu ga kansu saboda Allah subhanahu wataala wa kore kallon awa'id sai an ka keta musu al'adu aka zo musu da abin daga al'ada ba a saba ganin mutum ya yi haka nan ba ba umar ma'abiru na an jalali lahi izini su sufaye su ne masu bayanin girman allah a fahimci girman na allah da izinin allah wal mahafuzu na bi inayati lahi wa aini su ne abin kiyayewa da kula allah da kuma hakikanin kulawa allah da su subhanahu wa ta'ala
صلاة الفاتح
لا تزفات